من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله عز وجل واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا يومنا ثلاثين دا وطن سرع دمجي لهدو wanda ya zo sha shida ga watan takwas hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyar. الفصل السادس الفصل السادس عشر حسن عشرته صلى الله عليه وآله وسلم. من أنا أشتم الباب الثاني الفصل السادس عشر فصلي نقوم شاشد أشتم بادي نبي حسن عشرته صلى الله عليه وسلم. كتاب معاملة kyakkyawan zamantakewa na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa amma husn isratihi wa adabihi kada ce amma bayani akan kyakkyawan mu'amala ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zamantakewa mai kyau irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa adabihi da irin tarbiyyar annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen cuɗanya da mutane cuɗanya da mutane wa basu khuluqihi da kuma yalwatuwan halinsa da ɗabi'unsa wanda in yalwaci kowa ya zauna da maki ya zauna da masoyi ya zauna da manya ya zauna da yara ya zauna da munafukai ya zauna da masu fushi da masu haƙuri amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya iya zama da kowa ya yalwaci kowa ya isi kowa sallallahu alaihi wa sallam ma asnafil khalq tare da dangogin halitta dabbobi ne mutane ne aljanu ne manya ne yara ne mata ne maza ne duka an da manzon Allah ya zauna da su babu wanda zai zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam awa guda irin sha'awar a ce ya zauna da shi cikin ne saboda alkhairi da nagarta da abubuwan da zaka koya da gari وبحيث انتشرت به الاخبار الصحيحه قال انت سيد لاباري لاباري ركا انجاتتو سكت يعلو suka watsu cikin jama'a dangane da iya mu'amala da iya zama da zamantakewa da cuɗanya da jama'a irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda halin sa ya bayyana. قال علي رضي الله عنه في وقته عليه الصلاة والسلام سيدنا علي الله قال متى يرجع يا هذا درجوجي guda hudu na ɗaya sahabi na biyu ahalin baiti na uku kiristi ne na hudu khalifa kuma ya tabbata cikin aljanna shi ma tun yana duniya sahabin annabi ne yana cikin mallakiyar nabiya wa amana bihi wa mata alal islam sahabi ke yana cikin ahalin bait domin dan abu talib ne abu talib da abdullahi mahaifin annabi wasu ɗaya ubansa ɗaya Yana ka ɗan ɗan maza jir suke da annabi. Annan shirki ne, ya aure ɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Fatima tana ita shekara goma sha takwas ya zauna da ita ta haifa masa ɗaya guda biyar maza uku mata biyu hakan da Husaini da Muhsin da Ummu Kulsum da kuma ainihin wato ha Zainab ayansa guda biyar ne da ita Muhsin yana jaririyar Ummu Kulsum ƴar Fatima sai da ta yi aure mun ce masa riki saboda shirkin annabi ne shirkin sai da umar ne ya aure ɗan manzon Allah sai da umar kuma ya aure ɗan haka haka kirkin sayyidina Umar ne dan sayyidina Umar ya auri da Fatima Ummu Kulthum har ta haihu da shi ƴaƴa biyu sannan kuma khalifa ne yana cikin al-khulafa'ur rashidun al-khulafa'u ar-rashidun waɗannan wato waɗanda aka yi musu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin to yana cikin sannan yana cikin al-asharatu al-mubassaruna janna mutum goma da aka yi musu bisara da aljanna Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu sai bayani yana wasafa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace kana auka annas sadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi yalwan mutane a kirji kirjin sa yalwatacce ne amma ba ana nufin me baban me jirgi kamar baje ba abinda kirjin ya kunsa ake magana a kai ma'ana ya fi kowa sakin hali da kyawun zuciya da nagarta kama dan adam abu biyu ne روح وجسد والروح منشأه من السماء وجزاؤه من السماء ومرجعه إلى السماء يكما الجسد منشأه من التراب وجزاؤه من التراب ومرجعه إلى التراب فأنا da abubuwa gangar jiki da kuma ruhi gangar jiki daga ƙasa Allah ya halicce ta abincinta daga ƙasa yake fitowa sannan ƙasa za a mai da ita min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra rai kuma man tahu min as-sama asama Allah ya halicci rai sannan jiza'uhu min as-sama abincin rai daga sama yake zuwa shine wahayi wa marji'uhu ila as-sama mutum ya mutum an cire ranka kawai za a yi da ran kaga kenan gangar jiki yana da abinci sai ma yana da abinci abincin rai shine alqur'ani da sunna su suke jakkara mutum su suke kawar da rashin lafiyarsa su suke inganta shi su suke jakka shi sannan gangar jiki abincinka shine wanda muka saba ciyo da kullum ana so mutum ya zama kyakkyawa a bangare biyu ya zama mai lafiya a bangare biyu ya zama nagartacce a bangare biyu ta bangaren ruhinsa da kuma ta bangaren gangar jikinsa wasu yawa yanzu mun fi damuwa da gangar jiki mu fiye da ranmu mutum zai ɗinka riga mai kyau a mata aiki mai kyau a hula mai kyau a kalli mai kyau agogo mai kyau ainihin wato kayan adoji gashi na masu ban sha'awa idan da jikinsa sosai ta abinci mai lafiya wannan duka gangar jiki ne shi kuma rai ruhi ta hanyar zikiri ambaton Allah da jin Allah da aiwatar da dokar Allah ta hanyar sa ne shi kuma yake tsarkaka ya samu kyakkyawan hali suna ta kare mutum ya zama yana da kyau a fili amma daga ciki kazanta na nan dankare kauta na nan dankare annaciya na nan dankare juji zuciyarsa ta zama gola wata tara shirme da shiriri ta da tarbaci abubuwa marasa amfani annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyakkyawa a halinsa kyakkyawa a halittarsa nagartacce a halittarsa nagartacce a halinsa sallallahu alaihi wasallam shi ne sai da na yake cewa kana auka annas sadaran shi ne wasu yarwan mutane a kirji wa abda annas lahjatan shi ne wasu gaskiyar mutane a kan harshe wa allanahum arikatan shi ne wasu taushin mutane a wajen hali ya fi kowa taushin hali arikatan ɗabi'arsa da halinsa abu ne wato mai taushi mai ban sha'awa wa akramahum arikatan shi ne wasu karamcinsu kuma ikiratan a wajen zamantakewa da wajen mu'amala da wajen cuɗanya da jama'a sallallahu alaihi حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي فيما أجابني به وقرأته على غيره قال حدثنا أبو إسحاق الحضاري حدثنا أبو محمد بن نحاس حدثنا ابن الأعرابي حدثنا أبو داود أبو داود حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا الاوزاعي سمعت يحيى بن ابي كثير يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن بن اسعد بن زراره عن كيس بن سعد قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم yace wata rana annabi ya kawo mana ziyara wannan yana daga cikin mu'amalar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce kai wa sahabi biya wa zakara qissatan ya ambaci iskar yadda ziyarar ta kasance fi akhiraha karshen iskar sai alamma arada sarafa alamma arada al-insirafa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi niyyar komawa gida qarraba lahu sa'dun imaran sai sa'ad ya kawo masa jaki ya rasulullah ka koma akan wannan jakin wannan ya nuna kenan a ƙasa ya taho ziyarar da shi ne da ya niyin komawa sai wani sahabi ya fito ga abin hawa ya rasu lalla a koma a kai wasa alaihi kasifatin ya kawo gwado ya shimfiɗa masa akan wannan wato ainihin jaki don ya ɗan ji in ya hau kasifa shi ne ba wuce ke cewa katifa asali kalmar larabci kasifa wargo mai tudu ko mayafi ko gwado wanda a iya shimfiɗawa kuma a iya lulluɓa ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النبي هوكل ثم قال سعد ثم قال سعد يا قيس اسحق رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد يكرا قيس بن سعد بن عبادة يسري يا قيس أنت يا أبو سعد من قال لك يا النبي ركيع قال قيس يا قيس فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب sai zo zai shige gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a sai dai ka hau kan jaki bai ga ai masa ga gaba ba sai dai hau kai a tafi a bai su sai na ce a'a ba zan hau ba wa kana imma an tarkama wa imma an tansarifa ka babu daya ni ana so a shige mun gaba ana yi mun irin abin nan da ake wa sarakuna gaji ana son ai mun gaji ko dai ka hau mu tafi tare ko kuma ka sauka in ji wani irin karantarwa mu ne yanzu ai wani sarki ne zai ce ku hau doki tare kana talaka na'am amma kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah bai wata halitta mai daraja kamar sa ya kawo ziyara zai koma gida aka ce ga abun hawa abun hawan ma jaki hau ya rasulullahi ya hawo ce to kai dan rakiya ba na son ai mun gaji sai ka hau ka fita ne sai ka koma ga mu daya ke san sarrafu sai na hakura karar koma ne وهي رواية أخرى وفي رواية أخرى وهي رواية أخرى أو رواية كما دبر اركب أمامي كهو كها وصاحب الدابة أولى بمقدمها كهو جبا زمون يجبا شيء بتنتنتا يتجي جبا تفلي أنا بيتي نادي صحيحي kamar yadda imam suyuti da shek albani a cikin tahajjijin sahihul jami'i sahih sai bayani wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allifuhum manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana tattaro zukatan sahabbai yana haraka su guri guda baya tarwata su allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum ولا ينفرهم بايا فتكتك بايا رارك بايا كورسو ويكرم كريم كل قوم yana girmama dukkan babba a cikin mutane babban ku in kun zo da babban ku to annabi zai girmama shi dan kuma ku ji dadi an girma babban ku wa yuwallihi alaihim in ko mutane sun musulunta da shugaban su sai sake na shugaban nasu na da ya zama shine shugaban su yanzu a musulunci wannan yana da sa zukatan su ta kara wato jajircewa akan addinin musulunci da kuma dagewa ويحذر الناس annabi sallallahu alaihi wasallam yana gudun jama'a dangane da abin da zai cutar da shi game da su ya tare su minhum kuma yana kakatsantsan da mutane yadda ya kamata ai kakatsantsan da mutum min ghair an yutwa an ahadin minhum dhikrahu ba tare da ya nannade murmushin sa da cikin fuskar da gabarin wani ba wai da za ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo ya haɗe ma fuska zai saki fuska zai tare ka da lale kuma zai maka murmushi wala kulqahu kuma da taba nan da dai ɗabi'unsa gabar mutane ba ya ta'ahadu ashabahu yana bibiyar sahabbansa yaga waye baya nan waye ne tafiya waye ba shi da lafiya waye ke cikin larura shi ga kwana biyu bai ganta ba sai ya tambaya ce wa ina wani ne wani ina ya shiga kwana biyu an ga wani sallallahu alaihi wasallam wa yuqi kullu julasa'ihi nasibahu yana bawa dukkan abokan zaman sarabansu sai cancanta dukkan wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi yana ba shi rabansa da ya cancance shi wala yahsabu jalisuhu bai zama da shi baya zato baya tsammanin anna ahadan akramu alaihi minhu to akwai wanda ya bi shi karamci a wajen annabi Manan ka zauna da annabi sai ka ɗauka kamar ya fi son ka da kowa. In wani ma zai zauna da shi sai ce kai ai juma'a da annabi ke so kamata. Kuma da yadda zai karɓi kowa zai fita wa kowa fuska ya zauna da kowa su kawo mu'amala. Haka ya kamata mu majiyansa mu kasance. Halayen mu ɗabi'a mu ta zaune kyau. Wanda ya zauna da kai ya yi sha'awar ya ƙara zama da shi. Man jalatahu wanda ya zauna da annabi sallallahu alaihi wa sallam أو قاربه كوي كسمت من ذا الله صلى الله عليه وسلم لحاجة ووتا بقاتا صابره النبي صلى الله عليه وسلم يكن دولي يكن دولي متى حتى يكون هو المنصرف عنه هو أن مسلم يزم كيلي يجي جمع يتفي ما أنه قرأ يتخي ينادى جاتا الله تجيك سنة الإمام حتى يكن يكذو بقاتا كاجا جدا بقاتا كاتا كاتا ومن سأله حاجة wanda ya zo ya tambayi manzon Allah wata bukata lam yaruddahu manzo Allah ba zai mayar masa da wato a bukatarsa ba illa bi haka ce sai ya ja ma bukatarsa wanda zai zo bukata wajen annabi annabi ya kore shi ko ya rarake shi ko ya fatattake shi a ce sai ya ja masa wannan bukata aw bi mai surin min alqawli ko ya ga masa ga masa magana mai sauki wacce za ta faranta masa rai akalla ko biya bukatar ka bata biya ba to za ta samu magana mai daɗi qaulun ma'ruf wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha abad sallallahu alaihi wasallam وقد وسع الناس بسطه وخلقه yace basquhu sakin fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam da sakin zuciyarsa yana da sakakkiyar zuciya da sakakkiyar fuska wa khuluquhu da dabi'o'insa wasu annasa ya yalwaci jama'a gaba daya qara lahum abad ya zama wa al'umma ta kamar uba wa saru indahu fil haqqi sawa'an kuma su al'umma ta suka zama kai daya a gurin sa wajen gaskiya sai da kowa yake da kowa da'awa da majalisun masu kuɗi da majalisun talaka a da wasu kafirai a cikin arna su za su musulunta a ce rasulallah mu za mu musulunta amma muna da shara'i muna da ka'ida ita zai shara'in ku da ka'idar ku suka ce gaskiya mun mun musulunta ba ma so mu dinga zama da irin su bilal su sahai su ammar su salman su waɗannan talaka masu a gajiyar rika ba ma so mu zauna da su tare da kai in kai mana alƙawari cewa za ka raba gurin zama mu mun zo sai waɗannan su tashi ya zama mu majalisin mu daban gurin zaman mu da kai daban in mun tashi sai su zo su zauna amma mu muna jin kunya a ce mu mutane masu daraja masu kima ikakku mu zo ko mu haɗu da talakawa suna tsani suna samari musulmanci ba ba ma son zama da su sa'an ya wuce shiru bai ba ta amsa ba sa'an Allah ya saukar da aya yake wala taqrudul ladina yad'una rabbahum بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقردهم فتكون من الظالمين waɗannan aka ce to kun ga Allah ya hana ya ce kada a kori waɗanda suna nan zaune da kai ba abin da suke safa da yamma sai an wasan Allah ko ba abin da suke so ba abin da suke nufi sai fuskar Allah Allah ta'ala ya ce ka a kore shi ne waɗancan har na aka ja musu in ku musulunta ku musulunta amma ku musulunta ku san da dare mu amma ba za a kori wani a musulunci da wani zai shigo ba sai musulunci da da araba sau a ce wannan sauyin na sarakuna ne wannan sauyin na malamai ne wannan sauyin na masu kuɗi ne wannan sauyin na lallaɓai ne ranka ya daɗe da ala ja zamani wannan kuma na su gafarta malami to ba a haka wanda ya riga zuwa masallaci zai shiga sauyin gaba shi kenan haka ake zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci kowa kan tsaye ne da mai kuɗi da mai mulki da malami da kowa wanda yafi kowa daraja yafi kowa kima yafi kowa isa a wajen Allah wanda yafi tsoron Allah da wannan ne ake kun wani وبهذا وصفه ابن ابي هالة قال وكان دائما بشري وقال صلى الله عليه وسلم مدوم wato ainihin murmushi ne da fatin fuska sahalan khalqi layyinal janib mai saukin hali ne kuma mai saukin ɗabi'a ne aljanib asalin sa kokocin ka wanda zai zauna kusa da kai a gida ko kusa da kai a kasuwa ko a sana'a ko a wajen harkokin rayuwa idan mutum zama yana da saukin abota ko ko ya zauna kusa da shi sai ya damu sai na ba su daga kiransa katimul janib in ko mutum ya zauna da shi kana jin daɗin zama da shi saboda taushinsa da tausasawarsa da sakin fuskarsa da kisa mu'amalarsa sai a daga kiransa lazilul janib fa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da waɗannan halaye laysa bi fadl ba da tausasa magana bane wala galizin akwai da kakkausan hali bane wala takhabin akwai da yawan farmato da hayaniya da hatsaniya da farmato bane sallallahu alaihi wasallam wala fahashi ko ba ni aikata alfasha bane abin danganawa ne zuwa ga aikata alfasha ba wala ayyabi ba ko ne aibanta mutane bane wala maddahin ba ko ne zurfafa cikin yaban wani bane ba zai zai sai banka har ya wuce yana da guri ba yana yaban kowa daidai gwargwadon abin da yake baya zuku saman nan ya tarrafalu amma la amma la yasdahi Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kau da kai gabarin abin da baya sha'awa wala yu'lasu minhu ko ba a fidda tsammani gabarin sa abin da yake nufi ba a fidda tsammani ma'ana in ka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka fidda tsammani cewa zai maka abin da ka zo nema ba haka wasu malaman suka ce wasu suka ce wala yu'lasu minhu a'a wato kaddare minhu daga halayen annabi sallallahu alaihi wasallama da nagartarsa ma'ana je da kaga za ka same shi a haka in ka zo da niyyar ma kyauta sai ma kyautar in ka zo da niyyar ma alheri sai maka alheri je da kake zaton sai ka zo ka same shi a haka sallallahu alaihi wasallam da wani zai ta barin gwada wani an ce ne hakuri ne barin jin kokarin shi da zai hakurin to da ka zo sai hakurin kuma فقال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم الله يسي سبو رحمة الله saboda rahaman Allah ne ko daga rahama daga wajen Allah subhanahu wataala da yin da shi ita min talahum ka tausasa a gare su ai saboda ma din da malamai sun ce jida an an an kara ta ne ni tauhidin dan karfafa suka ce ko mubahama ce ya ka fassara ta da rahamati ai sabi rahamati mun dauka ne mun din nan wato sila ce ni tauhid sabi rahmatin ba wajen sabadiya ce saboda rahman Allah min talahum sauƙaƙa a gare su ko wasu ce a mubhamat ai fa bima saboda maka ce dole ya ka ce rahmatin min Allah jin kan Allah yake ya mu'mini da rahofin rahim linta min la la yalilu linta ka sauƙaƙa lahum a gare su wato rahmat da Allah ya kinta a zuciyarka rahmat da Allah ya kinta a cikin halayenka da ɗabi'arka yasa kake sauƙaƙa musu ولو كنت كذلك كنت حظا غليظ القلب كذبه ما يفشي الكوشن zuciya lam faddu min haulika Allah ki da sun watse daga barinka kowa ya kama gabansa ba su zauna da kai ba sai Allah ya ba su umarni guda uku ita to tunda sun yi hakuri sun zauna da kai to fa afu anhu kai musu afuwa duk abin da suka yi masa musu afuwa kun ga anan za mu ce Allah yake ba annabi umarni akan wani abu annabi ya bi umarnin ko bai bi ba me umarnin ya yi wa sahabbai afuwa to in in har sahabbai sun wa annabi wani abu to Allah ya ce ka yi musu afuwa kun ga wannan kenan ya toshe kofar wani ya zo ya faɗi magana mummuna akan sahabbai in har annabin Allah za ce musu abuwa sai ne suke ma da ba za ka musu abuwa annabi fa in ka ce aika hajiya ne wa annabi kaza yau annabi kaza to Allah ya ce to ya ce ya yaje musu shin za mu tambaye ka da Allah ya ce wa annabi ya ce wa sahabbai ya yace musu ko da yace musu ba in ka ce ya yace musu ba ka zama kafiri in ka ce Allah ya ba annabi umarni bai dauka ba sai kenan sai kuma yake wata bakin lahu a kuma nema musu gafara sai mu tambaye ka da Allah ya ce wa annabi nema wa sahabban gafara ya nema musu gafaran ko bai nema musu ba kace bai nema musu gafara ba kamar ka ce bai bi umarnin Allah ba kenan to ya bi umarnin Allah ya nema musu gafara waye ne ce musu waye ne gafaran waye ne nema musu gafaran ko kana da idan annabi ya nema wa mutum gafara kuma Allah ne ya sa shi kun ga wasu aiki da kansa ya nemi ya nema musu gafara amma Allah ya hana shi anan kuma ya sa shi munafikai da Allah ya nemi ya nema musu gafara Allah hana shi amma wasu kuma gashi shi ne ma ya sa shi sai ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allah lahum wasu da suka saba wa Allah Allah ya ce ya annabi ko ka nema musu gafara ko ka nema musu gafara in ma ka nema musu gafara ko ka bakin Allah ba zai musu gafara to wasu kenan sa munafikai sa Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda suka yi wa annabi sarri suka yi wa mata annabi sarri suka wata ambai sarri ba wanda ba su yarda da ba waɗannan ko da suka ba da rayukansu da zuciyarsu da lokacin su suka yi musulunci Allah ya ce waɗannan ni ne ma nake sa ka nema musu gafara Allah ya baki doka ta uku yace wa shawirhum fil amr kuma duk abin da za ka yi kai shawara da kenan Allah zai ce ai shawara da mutumin da Allah bai yarda da shi ba abin da ya sauka wanda babu wahayi a kanka ya faru Allah ya ce kai shawara su zama su ne 'yan majalisa su ne wato 'yan majalisar shura na annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ba wahayi sai ce wasu abai ya kuke ganin za a yi kowa ya faɗi ra'ayinsa mai kowa ya faɗi ra'ayinsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi ra'ayin da ya fi dacewa sai izartar da shi وقال تعالى ادفع بالتي هي احسن Allah ya ce idfa ka tunkuɗe billati hiya ahsan da wacce ta fi kyau ma'ana ka tunkuɗe kafirci da musulunci ka tunkuɗe zalunci da adalci ka tunkuɗe ƙarya da gaskiya ka tunkuɗe mummuna ta hanyar aikata kyakkyawa ka tunkuɗe munafunci ta hanyar imani na gaskiya ka tunkuɗe zunubi ta hanyar istighfari malamai sun fassara idfa billati hiya ahsanu sayyi'a idan lazi bai da bai da hu adawatu ka annahu waliyul hamid ka tunkuɗe abin da wani ya maka mummuna ta hanyar saka masa da kyakkyawa Allah ya ce ai waje za'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha in ba za ka haƙura ba aka yi maka mummuna to karama mummuna fatan kwacinta amma Allah ya ce afuwa shi ya ce wa kana yujibu man da'ahu annabi yana amsa wanda ya kira shi ka kira shi sai ya amsa an yi tsallake ne ya yi gaba ne hadiya kuma yana karɓan hadaya kyauta duk wanda yawa annabi kyauta yana karɓa sallallahu alaihi wa sallam walau kanat qura'an habbabi aka yi wato akan karɓar kyauta annabi sallallahu alaihi wa sallam ko da ya kasance abin da aka masa kyauta din sangalalan kashi ne na kauri kashin ƙwauri ka gaba alama ya ke kira kura a harshen larabci wasu na cewa kofato amma ba kofato ne kura malaman loga duka sun haɗu akan cewa alkura'u da mutum shi ne daga gwiwarsa zuwa mahaɗar idon sawunsa wannan kashin da ke tsakani kashin ƙwauri kusan ƙwauri shi ya fi ko ina rashin nama sai sa aka fi jigewa a jirage a gurin to a ce a sabule naman kashin a ba mutum shi ne zai lata a jiki abu wannan kashin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko shi kaman kyauta aka je ba nama a jiki ba wani abu ba shi ba zai tauro ba kuma shi an taba shi ba zai ba tan taba shi bane ha ba kashi ne irin na hakarkari ne tauruwa ba kashi ne wanda yake cikin sabar gole kawai in an fasa ba abin da za a ci a ciki wannan tasbihi ne akan karancin kyautar da rashin amfaninta wanda ya rashin kashin kauri ya baka in Allah ya maka kyauta ai ma ya wulakanta ka ne kawai shi sabili kana ga ko kafa akuya aka aka dafa akwai kashin da ake cirewa din wannan dan dogon jefa jefa ne kawai ke taunuwa amma ake baya taunuwa na'am to nan gurin ne fara kamar yadda ya zo a cikin lisanin arab na ibn manzur al-ifriqi da kuma tajul aruf da imam zubayr wannan gurin sai ake kira qura haka nan as-siha na imam al-jawhari wani kafiyo alaiha kuma yana sakayya akan kyautar da aka yi masa wasu malaman sun fassara sakayya da tukun wasu kuma sun fassara a kai ma dai wata ran in alheri ya samu sai kai ma wanda ya maka wanda ya maka alheri kai masa ka saka masa wanda kuma bai maka alheri ba kai masa to ka kai ka sama kuma ko sakayya ko ta sama to amma kada kai alheri da niyan a saka ma in aka haka kuma ya fita daga alheri ya koma biki wala tamnun tasakkin akwai wanda zai dan siyo kaji ya dan aika ma shi ma yana jira ka dan aiko masa da wani abu baka aiko ba to sai ka damar da kajinsa ko an yanka a damar da abin da ba da dan Allah ya ba dan sai ma ka dan samu wani abu ka baki ne tunda ka ba shi ka ki bani sai ce wallahi mai gida dama kajin nan ni ma kan to su ne na kama tunda na dauka kai ma wajen koma gida za ka dan kawo wani abu ka bani tunda baka kawo wani abu ka bani ba a biya ni kudin kajina to wannan daban sannan akwai kyauta kuma wacce ake yin ta amma cin hanci cin hanci kyauta kyauta samun shiga shiga mutum bai da ko titi bai da kowa sai ka gaba wanda ya gamu da shi amma da gara an ce ka zama chairman ka zama gwamna ko wani dan majalisa ko ka yi wani babban mukami sai ka ga wanda suka fi ka karfi wanda da ba su san ka ba suna tema kyauta to wannan kyautar tana da tasiri akan abin da zai nema nan gaba wani sai ya buɗe kofa ya gada ya zuba kwalta tsakanin karfai ya dan wani abu ya taso ya ma ya riga ya shimfiɗa mai kyau in an ce shi ne za ka duba mutuncin da ya ma alherin da ya ma da kirkin da ya ma sai kai hukunci yadda yake so sai ka ce cewa alƙalai ma bai kamata ana ba su kyauta su karɓa ba za ka ce mutum alƙali ne ka ji wani ya ce ga mota na baka ga gida na baka ga kuma dubu kaza ka yi kaza to kaka karɓa ka'ida ta musulunci domin wannan abin zai shige ma zuciya jubilatul qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughd man asha ilaiha wannan ba hadisi bane kamar da malaman hadisi suka yi bayani karin magana ne imamu suyuti ya ce wannan ba hadisi bane imamu sakawi shi ma ce ba hadisi bane haka nan babban malamin na imamu shaukani shi ma ce ba hadisi bane wannan yana da littafi al-la'alul masnu'a fil ahadith al-mawdu'a dole ne suka ce ba hadisi bane karin magana ne na larabawa suna cewa a hasin ilan nasu tatta'a duk qulubahum فقال ما اسمع بدل الانسان احسان كتبتا mutane zaka wato bautar da su an dade wato alheri yana bautar da da kai maka alheri sai zama kamar an baka cin hanci sai ka akwai cin hanci na magana akwai cin hanci na kyauta cin hanci iri iri ne yau to wannan kaga an ma wannan kyautar to ka kiyaye wata ran wani abu zai iya tasowa sai aiwa ta hannun wani aka biyo ma hannu aiwa ne wallahi mutumin kirki irin mun kirki yanzu ya za a yi kenan sai masa ba za a yi ba ya riga ya maka alheri ta kuma zuciya tana son da mata alheri ta kuma yi ta yi ruwa abin ya shafi dokar Allah sai ya za a yi kenan cin hancin magana a zuga ka da abin da kai ka san ba haka kake ba don a cimma wata bukata mutum ya shiga rediyo ko ya shiga jarida ya shiga wata gwamnati ko ya kare ka ko ya zuzzuta ka gwamnatin ta ji daɗi bayan wata biyu ko wata uku sai gan shago gurin yana neman wata kwangila kaga wancan abin da ya faɗa ya zuzzuta abin da ya yi cin hanci ya bayar suna ta yanzu ya zai ce wannan ne fa wanda ya mana abin kirkin nan shi a a zai na shigo kaga shi bayan wata muƙaddima kenan ko wani introduction ne na shi yawa duk ayin ana ta bi ta kan waɗannan gaba ɗaya la annal lahu raki wal murtad duk ta haɗe shi wani abin da za ka yi na alheri ba da kyakkyawan niyya ba da nufin ka samu kofar da wata ran za ka yi amfani da ita ka canza wata shigantaka wannan kuma yana da hukunci a hannunsa ainihin wato zama zai iya yanke hukuncin ba to wannan shi ne ake nufi cin hanci alamai ma ana ba su irin wannan cin hanci a kuma na bai taso sai a ɗan wa mutum alheri ɗan kawo ɗan mota a bashi a kai shi umara a kawo madara da buhun shinkafa da sauran sa aje a kofar gidansa ina yin shari'ar musulunci to za ka ta malam ya shiga mota ya ci shinkafa ya ci madara ko ba a shari'ar musulunci yanzu a ra'ayi kenan sai ja bakin sa ya shiru ya ce Allah ya shiru to kowa an san da ba a saba shi wani kuma abin da za a yi masa shafi abin da taso sai a duba ga irin masu damuwa da matan nan ne sai a shirya wata mace wacce za ta ja hankalinsa sai a tura mata ko ofis ɗinsa ko ma'aikatarsa ko mazaunarsa ya je ya yi shegantakarsa da ita shi kenan ko a cikin shegantaka ma za a iya ɗaukansa a hoto ko a wani abu sai an gama sai a nuna masa faɗi ɗaya kaga abin da kai kaga mu ma kaga abin da muke za a tare a rufa juna tona mu da tona kai da ni duk wannan ana yi kaga an ce mukafa'a ana nufin mutum ya mata alheri kai ma ka saka masa da alheri ba tare da ka nufi wani mummunan manufa lokacin da za ka yi abin ba قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين يأتي رسول الله يا يذكرنا خدمت فعل وفاء رسول مقول به مضاف واسم الجلالة مضاف إليه عشر سنين يتنا أيوة من ذن الله صلى الله عليه وسلم هجمة حتى كان غوما كما قال لي أفتن قط كما من ya min tsaki ko yake Allah wajen ko yake sir bai taɓa gaya mun haka ba. Taɓa mun wannan ba. Kuma ma ofishin tana ɗaukar ka ce kai, kaga an fara gajiya kenan. Kuke tsaki. Duk kalmar ofishin za ta iya ɗaukar wannan. Sai kuma suka ce wato kalmar ofishin shine mafi karancin abin da za ta yi mutum mara daɗi. Yasa can da Allah ya ce wala taqul lahumu ofishin ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما aka ce Allah ya faɗi mafi ƙanƙancin abin da za ka yi na ƙosawa tsakaninka da iyayenka don kada ka yi wanda ya fi su girma in aka hana ka mafi ƙanƙanta min babu aula kada wanda ya fi su muni kenan وما قال لشرط اسم وما قال لشيء صنعته لما صنعته bai taɓa ce mun na aikata wani abu yake kai ne sa ka aikata kaza ba kaza ya kamata kai ne sa kai kaza bai taɓa faɗa ni da faɗa ba ko ya daka min tsawa ko ya daka min harara ko ya min tsaki ko ya nuna kai mutum da Allah wajen ya yi tsaki kan abin da na yi sa'ai ba sallallahu alaihi wala ni sai in taraktuhu lima taraktahu ko wani abin da na bari annabi yake dan me yasa ka bar kaza ko nan yake dan me yasa kai wannan fa yana nuna mana irin yalwar hali ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da hanyoyin karantarwarsa ana nufin a ka bar ɗanka in ya yi shi kenan inda ya shi kenan ma a'a ba haka ake nufi kada ka ce ni ma bari in bar ɗana wala li shay'in sana'ahu lima sana'ahu wala li shay'in tarakahu lima tarakahu baka fahimci hadisin ban kai haka nuna maka ka karantar da shi ka ilmantar da shi saboda ta wani zamani ne da alheri yake da yawa sharri ɗan kaɗan kuma yanzu sharri ne da yawa alherin ɗan kaɗan saboda haka halin mutane in ka kalli manzo Allah ka kalli sabbai ka ga Qur'ani yana tafiya Qur'ani dama biyu ne akwai rubutacce akwai aikatacce to rubutacce ne akwai aikatacce wanda ka kalli rayuwar mutane za ka kama alqur'ani yanti alal ard ka annal qur'ana yanti wa yatakallam ya ga rayuwar mutane ta zama qur'ani kasuwancin su sana'ar su auren su mulkin su siyasa su zamantakewar su ga qur'ani rubutacce ga kuma qur'ani aikatacce yasa aka cewa nana Aisha ta faɗi halin annabi ta ce kana khuluquhul qur'an tabi'at alqur'ani kawai ko qur'ani shine fassara rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ga rayuwar annabi kenan tana fassara alqur'ani وعن عائشة رضي الله عنها ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا عائشة تقول باب ولمسلم يتم الله صلى الله عليه وسلم kyakkyawan ɗabi'a ma da ahu ahadun wani mutum bai kira shi ba min ashabihi daga sahabbansa wala ahla baitihi wala ahli baitihi ko mazauna gidansa iyalansa illa qala labbaika sai manzo Allah ya amsa masa fa qala jarir bin abdullah ma hajabani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qat منذ أسلمت ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba samun shamaki ba ranar da na musulunta ina zuwa da an ce ni ne sai budan gofa in shigo wala ra'ani illa tabassama sai ta taba hango ni ba sai yayi murmushi ya tare ni da murya da murmushi wa kana yumazihu ashabahu ya kasance yakan yi kakaci ya tattauna ya yi hira da sahabbansa yana daga cikin wannan kamar yadda Tirmidhi ya rawaito a cikin littafin sa na Shama'ilul Muhammadiyya yace wata ran nan kuna ya karama sai ta bayan wani sahabi sai rufe mai ido sai ce waye haka da suka tattauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kika kai ba wa nani suka aiko ni bawa ne zan yi tsada ya rasulullah haka da suka yi ta murmushi haka suna dariya suka tana na a cikin turmi haka nan wata tsohuwa ta zo take ya rasulullah roƙa min Allah ya sa na aljanna sai kalle ta yace kin ga ku jatuma tsohuwa ba ta shiga aljanna suka ta ta mace da kuka suka roƙa min Allah sa na aljanna ka ce jatuma ba ta shiga aljanna sai ga dai da gaske take kukan take sai ta abin da nake nufi ba da suka ya ci manta za a sake aljanna ba dawo da ke za a yarinya dan ya karfar sannan ki shiga aljanna sai karanta wata ayan nan inna an sa'ana hunna in sa'an faj'alna hunna abkara sura ka ɗan mata za mu da to shi ne sai kan kane da ya kasance abin da ake yi wani kuma sahabi ya zo ainihin wato yace ya rasulullah wata jatuma wata tsohuwa ta mutu ya rasulullah saurana akan rabuni yace ba zan dora ka kuma zan dora shi akan raƙumi ba sai da akan ɗan taguwa ita hayo kuma taguwa zai iya ɗauka ta ni raƙumi nake ta dora na yace ni kuma akan ɗan taguwa zan dora ka ita ni raƙumi nake yace ni kuma ɗan taguwa kaga ce to kai baka fahimci abin da yake nufi ba ka taɓa ganin wani raƙumi ba ɗan taguwa ba yana da cikin wasa imaliki sai irin wannan abubuwa ne haka na abin nan haka yaran su annabi sallallahu alaihi wasallam zai zai zai kira yaran su a zauna da yaro akan shi ne har ya wasu tsani ko zai shiga cikin su yana musu wasa kamar dan yaron da yake ciwon tsuntsu wanda yake faɗa a yau bukhari tun yana dan shekara ya je ugon da jawo ruwa a guga yaron yana kuka dan tsuntsun sa ya mutu annabi ya gunsu ruwa a cikin guga sai samu a fuska ya ne kakkare dariya ya ya umayr ma fa alal nugayr a cikin wannan hadisi ibnu da kifar ibnu sai ya fitar da masaloli masu yawan da ولم يكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحاشا أنا عائشة تكي من ذا الله صلى الله عليه وسلم باني أيكة الفاشا بني طبيعة ولا متفسسا فأقول أقرم كويم الفاشا كم نفا وكيف أيكة الفاشا بني سكن لفن فحاشا هو هكذا هذه إيه وكان يمازي أصحابه يا كسنتي yana wato ka tashi ma'ana yana tattaunawa da hira da sahabbansa da su zaɗan yi murmushi a yi dariya wani khaliquhum kuma yana cikanya da su ya aura a gare su sun aura a gare ya zauna tare da su ya ci tare da su ya sha tare da su ya tafiya tare da su ya dawo ya ibu su biyanahum yana wasa da yaran su sunan kowanne ya kace za a bi hadisin sa ɗaya to babu sai a daɗe ba gama shi dan kowanne nan da ya kawo akwai hadisi irinsa da ya zo a cikin shama'il ko a cikin wato bukhari ko muslim ko koran sunan wa yujlisuhum fi hijrihi yakan zaunar da yara kuma akan cinyarsa kamar yadda yazo a hadisin bukhari da muslim an ka annabi yaro ya zaunar da shi yana masa wasa har yaron ya bukhari sai sa ta kawo ruwa ya jika gurin ya mata yace yurashu min bawli sabi wa yubsalu bawli jariya in yaro ne maka bukhari da fara cin abinci ba sai ka yi jika gurin ka kamar idan kuma mace sai a tawa a dirza a wanki ina fara cin abinci kuma an shiga wani bayani kuma da sai a wanke shi duka biyu wa yujibu da'wata al-hurr wal 'abd wal 'amati wal miskin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyatar ta da bawa da baiwa da talaka kowa da yake cikin wa ya'udul marba kuma yakan tambayi waɗanda ba su da lafiya ije duba su sallallahu alaihi wasallam aqsal madina kan karshen koli kolin madina ويقبل عذر المعتذر sai abu ka kawo hanzari sai ce ba komai ba komai da Allah ya yi kana ana kun ana ce man taqa ma ahad udna rasul udna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa yulaki rasahu wani bai taba zuwa bai wa manzon Allah bayani ko rada ba ya zo ya saka bakin sa kunnan su zai ga masa wani ba annabi taba jinya kunnan sa ba sai ka faɗa abin da zaka faɗa saboda rada ana iya yin rada kada wani malami ne wani malami raka ka ce in kaji malami ma suna gulma raka a wani sirri ne mutum ke so ya faɗa baya son kowa ya tabbata a hadisin muwaffa imalikin kamar yadda zo a riyadu salihin a sanadi ingantacce ta wani sahabi ya zo wa annabi raka sai bayan ya gama raka sai aka ga annabi yana ba shi amsa cewa kai kace sai wai wani ya gani shi bai ga da imaninsa ba shi ne zo yake shawarta annabi cewa yanzu yana rada ya kashe wani annabi ya ce a kaka kashe ya rasulullah munafiki ne yake to ka buɗe zuciyarsa ka ne ki kawai munafiki ne Allah ne ya fara jinin sa in ya bada dama ana kashe mutane da zato kowa sai ya mace wani an ce zai ce munafiki ne kaga kai ma ta wani ya mace ta magana ce munafiki ya mace ina wata kofar da ba buɗe ta ba alheri ne ga al'umma haka nan na Fatima a cikin sahih Bukhari da Muslim annabi ya mata rada ta kalkale a dariya ya sake ya mata rada ta fashe da kuka ya sake mata rada ta kalkale a dariya kira na Aisha ta ce wa na Fatima ya baban ki ya miki rada kike kuka kuma ya sake miki rada kike dariya akwai abin mamaki cikin al'amarin nan ita wannan tsakani na da babana ne ba zan faɗa miki ba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma da Allah Fatima ta haɗu da Nana Aisha ta ce to yi mun bayani yanzu take a yanzu kan zan iya gaya miki dama a lokacin abin da ya faru bane sai ban gaya musu Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mun cewa alamar koma wasa ga Allah ta bayyana haka yana ga shekar zai shekara fashi ya koma ga to wannan abin tun da ni kadai ce yasa na rage a duniya da kowane dukkan sai na ji abin bai mun daɗi ba sai na kace da kuka da shi ne sai sake mu raɗa ɗaya kullum yake mu gaya miki matsayin da Allah ya baki saboda wannan musibar da ta ɗauke na wato ainihin rabuwa da mahaifinta sai Allah ta'ala ya sanya ki ce sarauniyar matan aljanna za a yi taro a cikin aljanna za a ɗauki kambun sarauta a saka a kan na Fatima zai ce sarauniyar matan aljanna darajar da Allah ya ba ta kenan kun ga nan hadisai guda biyu sahihai za mu ce sun zo an yi raɗa kiran raɗa ba shi ne laifi ba abinda za a raɗa ɗin shi ne laifi ko za a iya amfani da raka a isar da wani sako muhimmi za a iya amfani da raka kuma a isar da abin da bai dace ba so da ka raka akan kanka a ne shi bane amma abin da za a faɗa din shi Allah zai kawo mutum malamai sun ba a wannan hadisi sun ce akwai mubarak bin fudala a cikin sa mudallis ne kuma yayi abin nan kana anasun yawa yace wa ma akaza ahadun bi yadihi wani mutum da ya rike hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa yusul yadahu annabi ya saki hannunsa hatta yusra al akhir hatta wanda ya rike hannun nasa shi ya saki wala nura muqaddiman rukubatayhi bayna yaday jalisin lahu a taba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zunguro ainihin guyoyinsa kuna zaune ya tura guyoyinsa gaba ba ya tsara guri ba kana yabda'u man laqiyahu bis-salam in kun haɗu kafin kai sallama har manzo Allah ya fare maka ya ce da mafi alherin ku wanda ya fara da sallah wa yabda'u ashabahu bil musafahah kuma da ya gamu da sahabbai sai ke fara miƙa musu hannu a yi musafaha ya ce duk sanda musulmi suka haɗu suka yi musafaha dan musafaha ta sako take isawa akwai musafahar zuci akwai musafahar fili akwai assalamu alaikum ta baki akwai assalamu alaikum ta zuci ita ce mutum assalamu alaikum aminci Allah ya tabbata a gare ka to zuciya kama zama yana da wannan amincin a zuciyarka amma ka kulle mutum a zuciya ya kulle ka sun haɗu ta cikin yaki assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa magajiratuhu amma kuma zuciya ka tana jin haushin ka yana jin haushin ka kada ma fatan shari ne ma fatan shari to ba ku yi sallama ta gaskiya ba kun yi sallama ta fili amma cikakkiyar sallama ba ku yi ta ba saboda ba a samu salamatu sadari ba ka faɗa da baki amma a aikace zuciyarka ba aminci ba a shiga aminci a zuciyarka ba shi da amincin zuciyarsa da tunaninsa da rayuwarsa game da kai kuma za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane musulmi wajibi ne ya samu aminci guda uku daga dan uwansa musulmi kullul muslim kana muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu yadda take ma assalamu alaikum yace wa alaikum assalam wa rahmatullah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara ta da kauna ai yace wallazi nafsu muhammadin biyadihi la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أبشوا السلام بينكم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rantsa da Allah da rai da yake hannunsa ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani kuma na rantsa da Allah ba za ku samu imani ba sai kun so juna ko ba za ku so juna idan muku abin da in kuna yin sa soyayya za ta shiga tsakanin ku kowa ya ji baya nufin dan uwansa da sharri da mugunta da keta sabai suka ce eh to ku yada sallama tsakanin ku yada aminci a tsakanin ku a samu aminci na baki da na aiki kama assalamu alaikum a cikin zuciyarka assalamu alaikum a bakinka assalamu alaikum a hannunka assalamu alaikum a kafarka assalamu alaikum a kan zuciyarka a kan ransa a kan mutunci wannan shi ne assalamu alaikum al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai shine wanda sauran yan uwansa musulmi suka kubuta da kan harkansa da kuma hannunsa wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu kar hijira wanda ya kaurace wa abinda Allah ya hana wal mujahid man jahada nafsahu fillah jihadi kuma wanda iya ki zuciyarsa ta bi Allah da manzansa ta nisanci saban Allah da saba manzansa Allah ya sa su irin waɗannan mutane
وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة ولم ير قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد حسب جناء النبي صلى الله عليه وسلم يا ميكي كفى الصباح أنا أقول حتى يشكم يا ميكي كفى الصباح يا يا شور متاني don kada ya matsa waɗanda suke kusa da shi ko ya takura musu yukrimu man yadkhulu alayhi shi wanda ya shiga wajen annabi sai a tare shi da lalai da marhaba a karrama shi wa rubba ma ba fata lahu sawbahu ya taranta da kama zai bude ya ce maka zauna a nan sallallahu alaihi wasallam wa yusiluhu bil wisadati allati tahatahu har ma idan yana ya ta da kullu ya sa maka fulan ya ce kai zauna a kai kika ce a wa ya azimu alaihi har yanzu ce maka majiya sun juluta alaiha ya ce kai zauna a zauna ba kamar yadda muke yi ka sauka guri a za a tun faɗa maka da juma ce bismillah zauna ɗauko kuna ce bismillah a a bismillah mana bismillah zauna irin wannan na abin da mutum to duk karamci ne da mutum mu Allah ya taimake mu ko da tura sun mana mulkin mallaka sun raba mu da addini amma ba ka shaukau ba akwai ɗan abin da ya ragowa da yawa sun raba mu da shari'a tabbas sun naɗe sun faɗa shari'a musulunci sun yi shekara 60 suna shuka kafin su da suka ba shi ruwa suka tabbatar ya tafi ya yi rasa ya yi dubi ya samu gindin zama bayan shekara 60 ko mu ce hamsin da bakwai tun da 1903 suka mamaye kasar nan alif da ɗari tara da uku zuwa alif ɗari tara da sittin kaga shekara hamsin da bakwai suka ce a zuwa karɓi mulki aka sai ga sun dafa abin da suka dafa wannan abin da aka dafa a shekara hamsin da bakwai in masu cin abin da ragowar mujahidai da suka yaƙi da su duk sun mutu ya'yansu sun taso an za musu tunani da ra'ayi sun ɗauka kishin addini a cikin zukatan mutane da kansa ya ka za ka ce an ba da mulki da kai ka san ba za a koma baya ba shekara hamsin da bakwai ba kace sai kar aka ɗore akan abin da suke kai shi ne fa muke ta fama da shi har yau abin da ya canza so da muka gani a Nijar da Gemu suka sama soja a Nijar da gemu suke suna bari haka ɗaiɗai ko ana barin su kuma da gemu amma Najeriya tana ganin soja da gemu sai na ruwa shi ma na ruwan da sharaɗi akwai waɗanda in sun kawo abin nan daga asibiti likita ne ya ba su dama cewa za su kuraje ko fata su za ta kara sai a basu amma a dokar ƙasa duk irin na turai ɗin fa ba abin da muka ƙara ko muka rage duk irin abin da tura suka bari a harkar fom ba abin da aka gyara aikin banki abin da aka gyara abin mamaki abin da kai ke karan jiya muna kallo a gidan talabijin na Aljazeera musulmi a kasar Ingila sun yi bankin musulmi cewa ba za su iya rayuwa a Ingila suna cin riba ba suka yi bankin addinin musulunci aka kafa ɗansa a duniya sun zuba jari mai ƙarfi wani ma gidansa ya siyar ya cika don a bankin musulunci amma mu nan musulunci sama da shekara dubu a kasar nan amma har yanzu ba mu da mulkin musulunci ko ba da kene yanzu kare mutum ya tafi ingila garin tony bane ya je rayu ya zuba dukiyarsa inda musulmi suke sawa bankin riba ya zauna a najeriya ya zuba dukiyarsa a najeriya kuma abu ne mai sauƙi musulmi za su iya yi Allah ko ana nuna abin abin ta kai mana abin farin ciki gare su ko musulmin gurin ko abin ta kai ana ko musulmi har ya samu karfin dama da zai buɗe bankin musulunci a tsakiyar kafirci irin da Ingila amma musulmi a Najeriya ba zai iya ba ko ina ka shiga kasashen duniya na musulmi zaka tara akwai bankin musulunci amma muna an ci a har yanzu zuciyarmu ta tabbata a cikin riba take kana faɗa da Allah me zaka Allah ya karɓa duk gwamnatoci gaba ɗaya har masu sauke shari'a ba wanda yake magana ya sauki so da magana ce da gwamnati ɗaya ba ta iya ba sai an haɗu kama a zungure wannan magana kuma dukiya tana da muhimmanci a ƙarfafe ta wanda ita ake ci ita ake sha ita ake aure da ita ita ake siye da siyarwa ita ake bawa sadaki a yi aure in ba ta da tsafta sadaki ba da tsafta in ba ta da tsafta ragon suna ba da tsafta in ba ta da tsafta zuwa hajji ba tsafta in ba ta da tsafta zuwa umara ba tsafta abin da za ka ci ba tsafta tufan da za ka rike jikinka ba tsafta ruwan da za ka sha ba da tsafta to kana duk maganar shari'ar da ake ba a maganar kuma ya za a tsaftace kuɗi ya za a yi lomar da ke shiga bakin mutane ta zama halal wata mata ma babu an rufe shi kawai komai shi ake an je layara a tatin a tantance tantance ko ba ta kowa daɗi ba fa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu jasadin nabata min as-suhfi fannaru auladu dukkan jikin da ya kiba da haram to wuta ta tafi tantance amma tantance ba sun ta haram ma kai sallah Allah zai karba in kai addu'a ma Allah zai karba duk wani mutum ya tsile safar sai ma nan ya tsile safar yana zuwa haji yana zuwa umara yana zuwa jihadi yana sada zumunta ma mat'amuhu haram mashrabuhu haram malbasuhu haram wa gujjiya shine wannan kan ai gujjiya bil haram an ciyar da shi an rene shi akan haram irin kasan mutum gujjiya bil haram sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi shi fa ba ba ma shirka yi ba fa Allah ma ya roka balle kuma wanda zai roki wani Allah kuma ya bi ka'idan addu'a ya muddi ya kai ila sama ya kula ya rabbi ya ce ya ce ko ya wali ko wayo ya rabbi amma abin da ya hana amsa kuma ga shi yayi kura wanda mutar ne amma yajibul mutarra idza da'ahu suka ta nuna mabukaci yayi kura yayi kasa kasa yayi butu butu kashin ya bushe kansa yayi kasa gashi daga jihadi yake ko sada zumunta ko rage alheri ko neman ilimi amma saboda wannan abubuwan Allah yake Allah ya annabi yake fa Allah yustajabu kaka ma Allah zai amsa addu'a irin waɗannan to Allah ya ji kanmu Allah ya tsare mu Allah ya faɗakar da mu Allah ya sa mu gane Ka'aba shi ya ki mutum ya ji annabi yakan masa magiya ɗauki fulan nan ka zauna wal kanni ashabahu yakan wasa wa sahabbansa alkunya Abu Tura kamar da ya ga Sayyidina Ali Abu Huraira kamar da ya sa ba Abdurrahman bin Saka yana musu alkunya wa yad'uhum bi ahabbi asma'ihim kuma yakan kira su da wasu sunan da suka fito nakkari masallahum bai karamci a gare su wala yaqau ala ahadin hadithahu haka fara magana manzon Allah yanke ta hatta ya tajawwaza sai ya ga mutum ya ƙetare iyaka kuma ya shiga wani mabaɗi da surutu ko mara amfani sai ga za ka yi karkari kuma za ka yi farafan kama to fa nan ne sai ki ato da ka ta haka sai ka fara hudu na hanyar haukiya ne kamar da ɗaya daga cikin matansa suna hira da nana aisha sai ta habbu ka safiya Allah ta dace da mata kan ka ganta ɗan guntuwa kusa da ƙasa annabi ke to a tsaya ke haka yace wallahi kin faɗi wata magana a za a ciro ta daga bakin ki a jefa ta a koji sai ya gaba ɗaya sai ya zama mai ɗoyi sai ta rage kogi ya zama mai ɗoyi yanzu waɗannan kalmomin a bakin mu ya sa wani malami yana sanya hadisi nan yace da an an yi da mutum kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam wani yana yi da wani sai ce wallahi na ga naman sai a cikin bakin sa yana wucewa na ga naman da Allah ya ce hadisin ku a hadisin an yi akula lahama fihi maitan to akwai sahihin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wani yana yi da wani ce wallahi na ga naman sai yana wucewa ta bakin na ga naman Allah ya nuna min ga naman sai yana ci sai ce da an yi da mutum a guri ka go majalisa in dai an yi da mutum to in ka zo ta zaka ji dan waruwari to alamar an yi da wani kenan sai shi aka ce to ne zan ji ba ma jin warin sai to an yi da mutane ne ayyawa kamar ka je majema ne za ka wuce masu sana'ar jima su suna zaune a gurin su ci abinci a nan su sha a nan su hira a nan sai kamar su warin jiman baya damu so da sun saba sai kuma za ka wuce sai da kana nemo mai kana so shi hanci ba da ran duniya ta zama duk tana warin to sai kaga har ma hancin mu ya saba ba ma a ji kawai wayurwa bin tiha'in kuma dai da kitsewa mutum ya kitse da magana su aukiya ne ko kuma tashi ko na halin ko ya ga za ka wuce gona da iri ya hana ka وروي أنه كان لا يجلس إليه أحد باب وند زي زونا تارد من زعل الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الحال فينا صلى إلا خفق إلا خفق صلاته sai ya sauƙaƙa sallarsa ana ya yanke ta ko ya gajarce ta wasu alahu an hajjati ya tambaye shi da ya kawo ka kafaɗa ya sanin ko shi ne sassauta kenan ko ya rage wasu alahu an hajjati ya tambaye ka da ya kawo ka kan za faraga in ya kare ada ila salatihi sai koma ya ci gaba da yin sallar sallallahu alaihi wasallam wa kana aktsara an-nas tabattuman ya fi kowa sakin fuska da murmushi sallallahu alaihi wasallam yace wa nana Aisha in muna rigima da ke ina ganewa tace ta yaya yace in naji kina cewa rabbi Ibrahim to na san mun san bata da ke ni naji kuma kina cewa wa rabbi Muhammad na rantsa da Allah da ya halitta Muhammad to na san muna shiri in ko naji an fara wa rabbi Ibrahim to na dago shi wallahi mun dan yi wani abu da ke ni nana Aisha tace ka gane ki fa tace wallahi ina yin haka amma ba na kauracewa face sunan kawai nake kauracewa amma kai kana nan a zuciya da sai sai ya kamata mutum ya gane mata suka ɗaukar miji azaba in ka ɗan yi musu wani abu su ba sai salama sai su kalli wani abin da ya fi damun ka ko kake so a yi ma sai a ɗan janye sai haka wata ka dinga ganewa cewa to fa na fa gano sai wata mata in ta gano ka abin da ba ka so to wallahi ka shiga uku in an so ɓata ma sai maka wannan abin sama da ɗari yasa wani abin ko kana so danne ka nuna kawai ka dan sare kai ba ka nuna bai dame ka ba ya daidaita amma ka nuna kalamarka da fadarinka a kai aka gano wannan abin yana tayarwa da hankali ko ya dame ka sosai to ai bayani wata abubakar ya shigo gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya tarar da rana Aisha da annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana mata magana tana daga murya eh din sai ka ba ka abubakar ki kai annabi kar da koma doki shi ne mutum ya samu abin duka ya ga abin dukan ya yi kaɗan kafin ya je ya shiri ya zo a rigima zai tarewa annabi sai tar sun shirya kawai suna jira suna ta dariya sai abokan ya dace kai da fita ta haƙun shirya ina to wallahi da kuka sani a cikin rigima ku kuka a cikin shirin ku ban gurin zauna a hirar da sai kun tsaya samu guri aka ci gaba da hirar da shi har ya gaje ta shi sai faɗa miji da mata wato in ka baka tara ana yi sakka za ka famu haka kika yi sai haka kai mata to arabu sai da kanta shari'a ga wasu akwai rikima dan ana yin da kai kafa akwai soyayya sai da wani abu ne ya ratsa amma akwai soyayya haka sai to tunda ka da ne ka saka tawara sai ki aiki wanda ke ga mai ta kawata sayaji shine suka zo ana tattauna tana faɗa jibi inda ya dace ne inda ya mutu ba suka nan suka koma suna ji daga ɗaki ana sa amma gaskiya mata wulaƙai kawai sai ji ana ai wallahi ba ta koma wanda yana ai kawai ma aka sha'aura kawai fito wannan da suka tarar ba ta nan an ta kowa gida mijin ana ina wance ina wance ina tana son abinta an ɓaci rai ne ya shiga kawai wa atyabahum nafsan shine mafi da'iran mutane malam yanzil alaihi qur'anu mutukan ba qur'ani ne yake sauka ba idan qur'ani yana sauka kamannin sa gaba ɗaya canzawa ce aw ya izu sai na wa'azi to ba magana nan ba aw ya kutubu ko ya hawo bari yana kutuba ita in marat aina wa ala sauti wa shadda ghadabuhu annahu min munzir jaysh yaqulu sabbahakum wa makkakum idan annabi ya hawo bari ana gane shi da tuffa hudu jimarar ainahu idan sai kan ja alamar an dau zafi ke wa tadda gadabu cikin sai kan kananta wa ala sautuhu murya ta kada kika gurin annahu munziru jai kamar yana gargadin rinjina tara maka sojoji ai kun ga da komandoji suke a filin daka an tara sojoji ya kaga soja in ya tsufa to sai kaga murya ta tana nan rigimar nan ta da an ta taso ta taso ta ko dole ne ya aure bayan ya raka wani je aure shi ne aka je irin faɗan nan uba yake su zo da mijin da matar ya gaito abokin sa kusa zo a gaishe shi ne aka zo gaisuwar shi mijin aka fara duka masa a shari'a cikin shi ma babban abokin aka luka masa guda ɗaya ita mariya aka luka masa guda ɗaya ai to sai a zauna lafiya kai ma a zauna lafiya kai ko babban aboki kai da abin da na an shawara da kai saboda in ka bari ya sako min ɗaya da kai hajji kai za a tura sojoji su kamo ke kuma ke kin san hali na in kika yo yaji to kin san da din da ake dukan ki sai kuma ka saka min ta sai ne biyo za ku dauko ka kai Sura ta zauna lafiya. Da shi a mutum da yake gamu nake sai aka yi ta ayan zara nan ana zaman lafiya. Ta ce kun san ƴaƴan irin waɗanda kuke saki a ko? Kun san wanda kuke wa duka ku kora su gida. ku bari sai ta haihu ɗaya biyu ku kora ta gida da yara da ciki da goyo sai kun san da kuke haka kun san da za a jirge ku a zo a kawo mutum a tafi da shi ya bayani da haka aka baka ita haka haka ta tafi min da ya wanda yake da ya saki irin wannan haka zo yake kafari zai ta buɗe kara muke jibe ga mata yanzu haka na baka ita haka na baka ita to Allah baka ita ba ba ka ɗaukar min yarinya dan ya ta kafta na yarinya ka zo ka su gurguje mai ta kama ta ka ba maza ku koma kana son zaman lafiya a kawai maza ta ta gaba ku ya sa mata sa gaba suka a kai da masu wulaƙanta 'ya'yan mutane ɗin nan masu wulaƙanta 'ya'yan da faɗa nan وقال عبد الله بن الحارث رأيت أحدا أكثر ما رأيت أحدا كثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم ita ban taɓa ganin mutum mafi yawan murmushi da dariya ba wato ba dariya irin ta taki da ihu da kururuwa da ake irin wannan mara amfani ba murmushi dai ya haka ma Allah har littafi aka mujallabi guda akan murmushin annabi wa ana tin qala kana khadamul madina kana yace masu hijima ma'aikata a Madina ya tuna Rasulun Allah sallallahu alaihi wasallam idza sallal gadata dan annabi ya sallaci asuba akan zo ai layi bi aniyatihim kowa da ƙwaryarsa a hannu ko da akucin su ko da kofansa shi hal ma'u akwai ruwa a ciki kama yi uta bi aniyatin ba za a zo da wata ƙwarya ko kwano ko akushi ko langa ko roba illa gam matsaye da hufiha sai annabi ya dilme hannunsa a ciki wa rubama kana zalika fil gadatil barida wataran kuma hakan yakan faru ne a cikin safiya mai tsananin sanyi yuridu da bihi a tabarruka suna son su sha ruwan nan su samu albarka da annabi ya tsoma hannunsa a ciki ya ba su kasha su samu albarka sai sa komai na annabi da bayan mun karanta hadisi a baya wata mata ta sha bawalin annabi sallallahu alaihi wa sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama yace mata bai ta ba ciwon ciki wani yayi wa manzo Allah kaho ya canje jinin sannan na na asma'u ta ce ana jika rigan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ba marasa lafiya fita sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya to hadda yau sabai sukan kare su kai shafe jikin su da in ya taki su toje ainihin wato su kame su goga jikin su in ya alwala ya rage ruwa ruwan da ya rage alwalan nan ko kawai ake yi wani na ɗiba na zuba a kansa wani na zuba a jikinsa wani na yafawa to wannan na annabi kenan don kada wani zai ganganci wani ya ka koma jina ka kare wani ga wani ta yi dauɗa a jika maka a kofi ka sha ko kuma wani alwala ya kurkura bakinsa ya wanke kafarsa da dattinsa da kumallonsa da amansa da majinarsa da yawunsa da hawayensa da ta ka ji wata cuta ta kama ka kama ka a rasa kangalinta amma annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne wannan daraja shine isasshe wanda aka bashi wannan haka Allah ya kara mana son sa da tabbata akan sunnarsa Allah ya samu cikin ceton sa ranar alkiyama سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم
wanda yake game da azumi azumi na na nafin fili waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai al-mutlaqa akwai kuma al-muqayyada bi zamanin aw makan aw bi zamani akwai azumin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi a yi shi kuma ya faɗi lokacin da za a yi shi da adadin yadda za a yi kamar sitta min shawwal sitta min shawwal an ce a yi azumi shida a cikin shawwal bayan ramadan ya wuce an ce shi nan ko a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ko a jere ko a rarrabe ina yadda mutum ya yi yayi amma abin da ake so kafin watan ya wuce ka samu azumi kwaya shida imamu nawawi yace ba ruwa da karuna a jere za a yi su ko ba a jere ba a farko ko a tsakiya ko a ƙarshe ina ko da an yi ramadan sai su dora su yi a jere to dai a samu shida ya faɗi ladan da za a samu akwai azumin litinin da alhamis akwai azumin ranar arfa akwai azumin ranar tasu'a da ashura akwai azumin annabi dauda a yau a sha gobe akwai uku kowane wata daya biyu uku sha uku sha uku sha biyar ko kowace goma a daya ko ta goma a daya ko ko mutum ya azumi na fulfili kawai a kowane wata ba tare da ya yi tsayin sa da cewa lallai a wannan watan ko a wannan ranar ko a wannan lokacin ba so da haka mafi alherin al'amari shine abu manzon Allah wajen yin an ji annabi yana azumi da yawa a cikin wannan watan na Sha'ban yana yi da yawa ana ga cikin wajen sha biyar ba sai ganin ma wata da annabi yake yawa tana fulfurin azumi ba a cikin sa kamar wannan sai ka yana da kyau mutum ya azumi gwargwadon yadda zai iya a cikin wannan wata amma kai kira shi da wani suna ko wani tsofaffi ko wani sallah ko wani wahayi wannan bid'a ne ta tsofin ma ya wuce ko wannan watan sallar tsofaffi ne kaji don ya watan da annabi yake azumin an hana su ya ce sallar su wanda kuma bai zo a keɓance shi da azumin ba kuma an ce a yashi karin bid'a ce in ya in ya je karshe ne ya zai kama ashirin da bakwai daga nan ne ba azumi in ya rage sarakawa na biyu ramadan ya kama ko ko ɗaya wa ma sahibukum bi majnun abokin zaman ku ba mahaukaci bane wannan ana rashi ne ga munafikai da kafiran makka da munafikan madina sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake zargin sa cewa yayi wallahi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun Allah ya musu rashi yake nun wal qalam wa ma yasrun ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun wa ma sahibukum bi majnun ma sahibukum min jinna sahib anan as-suhba ce al-mutlaqa mun yi bayani a lakka da muka yi a wancan unguwar masallacin tudun murtala kan fada'ilu sahaba an yi ta'arifin kalmar sahibi a harshen larabci yana daukan ma'ana uku yana daukan almurafiq abokin tafiya yana daukan almulazim wanda yake zaune da kai sir kuma yana daukan ainihin alqa'imu ala shay wanda yake tsayawa wajen kula da wani abu kuma yana daukan maliku shay wanda ya mallaki wani abu da ana kira sa sahibin a harshen larabci kawai ba Zaka wanda ya zauna da kai guri ɗaya ko gari ɗaya ko ƙasa ɗaya ko zamani ɗaya ko haƙi da kuɗe ko launin fata kuɗe ko yaran kuɗe ko manufan kuɗe ko garin kuɗe ko da ya da kai ko bai da kai ba ko ka da shi ko baka da shi ba ko ka san shi ko bai san ka ba za a ce ɗan Kano ne shi kai ma ɗan Kano ne amma kuma aƙida kuɗe duk wanda yake Kano aƙida kuɗe da shi duk wanda yake Kano manufan kuɗe da shi duk wanda yake Kano tunanin kuɗe da shi ka gani amma za a ce ne dukkan kuɗen ina ne ɗan Kano waɗannan waɗanda suke dukkan su ɗan maka ne tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ɗan maka ne su ma ɗan maka ne zamani sun yi zamani ɗaya sun yi gari ɗaya amma ba su yi addini ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam zo da musulunci suna kafira to da wannan ma'anar sai Allah ya kira su abokan zaman su a gari guda to suna kafa hujja da wannan su ce an ce shikenan in mun ce su Abubakar su Umar sahabbai ne to kafirai ma sahabbai ne da wanda an ce ma su sahibi community suna ka mun yi lakka lakka da muke a tabbata ma ranar asabar da lahadi a masallaci sai Usman dan Fodiyo kan wannan asali mun yi lacca a nan sakwato duk malaman sakwato manya sun haɗu an yi lacca saboda shi a tada ne haka mun ji an yi lacca a sabar da lahadi a kan wannan mawdu'i na fadailus sahaba an yi bayani dalla dalla akan ma'anan wannan kalma din da abin da ta kunsa a harshen larabci da kuma ma'anar sahabi a shari'a aka ce ashabul kahfi ashabu madyan ashabun nar wa ma ja'alna ashaban nar illa mala'ika wa ma bi sahibikum min jannah وصاحب الحوت أصحاب الكعب هذا صاحب الحوت الملازم للشيء زمانا أو مكانا هو زمن يكون لك وليس ولا تمنن تستكثر kada ka yi alheri kana neman ƙari ya ce an ce da annaba ake sallallahu alaihi wasallam amma ya fi ya tafi al'ummar ko malamai suka ce wal muradu ummatu al'ummar ta aka fi nufi dan su suka fi wannan siyasa sai annabi na ruwansa صلى الله عليه وسلم وقع عليه بقطيفة يدورا مسا ainihin akumari ko ya ɗora masa bargo ko gwado kan jakin yu'allifuhum yana tattaro su yana hada kan ya ta ahadu ashabahu yana bin jibiyar sahabbansa ji wanda yake nan da wanda baya an ce wani sahabi yayi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji sai yake wannan addu'a taka an sai da Allah ta kira sunan da an kira Allah da yake amsawa in kuma aini haka roki bukata yake biya yana cikin sunan salatin nabi cikin addu'o'i da ake kafin ayi sallama wannan kullu amrin ziba lillahi da ufihi bismillah hadisi ne da ihi huwa akfa wa huwa abtar wa huwa kaza duk da ihi wannan hadisin Aisha da aka ce Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga majina ko ya ga kashi kashi shine buzakan din ko nukama irin wata za a kako da yanzu ko wata za a face da hanci wannan da jama'a habba an yata ma an yata masal lahu rijalu qiyaman falyata bawa maqadahu minan nar wanda yake so ya ga ana nike masa tsaye sai ne mu sakin sa auki in shigo guri yana so ya ga kowa yayi dama al'ada ce ta kafirai kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma akwai al-qiyamu lahu akwai al-qiyamu ilayhi har ku jarrin din nan ke bambanta na halaccin da na haramcin al-qiyamu ilayhi al-qiyamu lahu lahu ai li ajalihi kenan a tashi dan shi al-qiyamu ilayhi kuma a tashi a tare shi a tarbe shi wannan ba laifi ba ko ya taho ku tashi ku taro shi a tafiya tashi a tafiya a taro shi a tashi da shi saboda shi kuma shi ne abin da tura suka kawo a kotu suka kawo a wajen shugabanni da wajen makaranta duk wannan aqidar kafirai ce maguzanci ne annabi sallallahu alaihi wasallam sallah yake fa ku duba muhimmanci kan wani ya tsaya a kanka sallah ake yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga zaune yawan wajen duk masallacin a tsaye ake sai mutu isara ku zauna haka zauna rana kowa a zaune ya sallah rawa kamar yanzu ya kazo liman kafa kana ciwo ya zauna ku zauna ce wa iza wa iza salla qiyaman wa iza salla jalisan fa sallu julusan ajma'u dan sallallahu alaihi wasallam ya ce illa ruwa ta samu limamin ku ya zauna to jin masallacin a zauna sai da wayoyi ma yake ce musu ka ku kara tsaya mu aka maguzawa su ne da ajimawa su ne waɗanda suke tsayawa shugabannin amma ka ce a filin yaki kuma gashi a sulhu da jiya abinda ya zo ya tsaya a kansa shu'uba madinatu bin shu'uba ya tsaya akan Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ce me yasa anan bai hana shi ba ba ce nan filin yaki filin yaki guri ne na nuna isa da karfi idan abin da sabai suka dinga yi a filin shi kansa wanda ya koma su haili bin amru sai yana zara kurai tawa yake kai gaskiya na zauna da sarakunan duniya ba wani taɓa ganin wanda ake wa biyayya kamar annabi ba idan ya alwala sai da ruwan ana tuko kawa wannan ba su kare a taɓa musu annabin nan ba mutuwa lafiya a kansu to wannan shi ne ya ga abu na haka ibnu qayyim a cikin zabi ma'al yace wannan tsayuwa da mujira ya kan annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana shi ba yana nuna mana dan a filin daga ne wasu abubuwan kuma aka haramta su a zaman gida amma halatta su a filin daga tsayya ma ana yin ta a filin daga alharbu kuda to da ka abubuwan da suke hala a filin daga ba hala a gida ba amma ana zaune a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma qiyamu ilayhi qumu ilayhi ku tashi ku taro ko ku tarbo wannan ya halatta amma qumu lahu ku tashi ganshi wannan ba a yi suna daga cikin abin da tura suka fara gane wani abubakar gumi lokaci yana karantarwa baya tashi kuma duk fadar da yake komai sarautar ka amma abubakar gumi zai zai rika ba hannu daga nan ne duk wanda ya zauna a kujerar ta shi ma ya zo fada sai a miƙa ta wani a kujerar malai shi baya turkuso baya kwanciya baya kwanta da kujerar malai zuwa zai miƙa maka hannu assalamu alaikum alaikum haka dan darajar da girman da kima da ita ba ta kai ta annabi kira ka malam hannu yake mika mutane su gani to daga nan sai fara buɗe kofar a mika wa sarakuna hannu shi ne kaga in ahlus sunna sun je wata ran ba sun ka bukata su ta kai su shike ne su kwanta amma ba bukata su ta kai su bai su zauna haka Allah ya samu dace سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت ana nema ba sai da aka da kai ba ana nema ka kuma sai da kai da mai neman ka kuma kai kake nema sai da aka da kai yosinsa ya kesa jikinsa shi ne sai kanta ya birgima ya sake kananan jikinsa wa kada zala fi hada da duk da ba'i tsakani yace to wanda suka hana ta gaba daya sun yi gulumi wanda suka rajarta ta sun yi gulumi sai ai suka more ne ka ta kuce idan an yi ka an yi sunna in aka barka da aulaki ba shi ne kaini na tafiya kada tsirin aure su ita mahaganin ita ana to fa dole ka yi ta inda kai da sallah ta baci kuma da suka da gurin ta Abdullahi bin Umar da fatan san ta ka aikata bid'a kai kana da zaki to ya za a kenan ya da kai ne tunda da Annabi yayi da kaga abin da zai fitar da wannan abin daga ɗayan biyu ko dai ka zama sunna ko ka zama mubadi yake yake ya tsaka fi ha ta kace salisa mutane na yake sun zama tsakakaki ta aujaba ha jama'atin min ahli zahir ظاهرية أخرى بسنة الفاتحة وهذا الصلاة بتركها حبل حزم ومن وافقه أنا أقول هذا بأي المجرى المجرى وسمع جماعة من الفقهاء وسمع على ما سمع بالسمع على من تكون تكون مكروه ولا لم تنتهي وسموها بدعة حتى كثرات بدعة وتوسط فيها مالك وغيره وسمع مالك مثله ما مالكي أقول مالك مثله وسيلة إمامنا مالك يكتب أقاها أشياء وغيره ده يبدأ بسمع على ما يدعو على ما يسمع lam yaraduha ba'atan liman fa'alaha rahatan aka ce wanda ya aikata ta don ya huta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ta a faɗa su don ya huta ya kan hu hali man fa'ala ha tamaman da ke yanda kuma aikata ta don sunna to shi wannan ya aikata makaruhi wasta habbaha ta'ifatun ala al-islam da ta ne muke tare da su wasta habbaha ta'ifatun ala al-islam sai sun ce a'a ko ka da ji ko da ka da gida ko dan ka huta ne ko ba dan ka huta ba ko dan ka ka aikata ne ka aikata sunna to wannan aure shi ne da ya fara da dadi amma yanzu kuma بها أم لا انت على تتبع انت على تتبع لا تبع من هذا السنة فتبدو بحديث أبي هريرة الذين كرهوها منهم من تشد بآثار الصحابة كابن عمر وغيره حيث كان يحصد من فعلها وكان كده هجة لما سبحانه كان كده هجة لما قال عبد الله بن عمر كان بيتسا دي زيت يملي عيك فاتا ومنهم من أنكر سئل النبي صلى الله عليه وسلم لها ولما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم بعيك فاتا وقال الصحيح أن جاءه كان بعد الوتر أنت تعيش كم ماذا النبي إذا وتر بعد ركعة الفجر بني وقبل ركعتي الفجر أقل ركعة الفجر كما هو مكرر به في حديث ابن عباس كما يقول حديث عبد الله بن عباس قال وأما حديث عائشة اختلف على ابن شهاب فيه هل تعطاني أسد ابن شهاب بين لفظ يا ويتوتي قال مالك عنه فإذا فرج يعني من قيام الأرض ابتغى على سكه الأيمن حتى يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين وترى إن شاء annabi sallallahu alaihi wa sallama in ya gama qiyamul layli yana kantawa a gefen sa na dama har sai mai kiran sallah ya zo ya ya yi kiran sallah sai ta ce raka'a biyu masu sauki imam Ali yaro yana cikin wata a cikin salatul layli babu salatul nabi sallallahu alaihi wa sallam fil witr a lokacin yadda ya zo daga ibn shahab sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yin sallah da daddare raka'a goma sha daya yana yin witr da kwaya daya dan ya kare sai kanta a gefen sa na dama imam Muslim ya rawaito da irin wannan riwaya din وهذا صريح wannan ya zo a fili karara أن الزكاة قبل سنة الحجر وأن أنت فعل أنت ليه كافل سنة الحجر وقال غيره عن ابن شهاب هذا تسحق المؤذن من أذان الحجر وتبين له القدر وجاء بالمؤذن قال ترك ركعتين حقيقتين yake idan mai kiran sallah ya tsaya daga kiran sallah alhamdulillah ya bayyana mai kiran sallah ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kanta shi raka'a biyu a masu aure ba kuma ta kaza ala fiqhil aymani kana ya kanta a cikin sana dama wannan kanta ta na biyu kenan ko sai yana yin ta ya gama kiyamul layl ko kuma yana yin ta ya yi raka'a ta gari قالوا لا يذكر أصحاب ابن شهاب كالقول ما قاله مالك حتى فإذا أتى الشعباني وكان الماجرين ابن شهاب فبدأ الماجري ابن شهاب تسمى إمام مالك لا تقوى عبد السينة ابن شهاب محمد الزهري كنا لأنه أثبته ينتهي عن حدثه حيث إذا يتحدث سد كراته ويتحدث سد رواية ابن سهاد أنا لا أتبع أن يدعو ابن سهاد فيها حدا قال الآخرون بل التوازن في هذا مع من خالف مالكا suka ce gaskiya kan waɗanda suka fara ina mali a kan wannan magana su suka da gaskiya a kala ne da karin sabai a wa malikin an zuhri an urwata an aishata kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli min al-layl ihda 10 rak'atan annabi yana da ta'a goma sha ɗaya da dare yutur minha bi wahidatu sai ya wuce kaya daya har za ta daga minha an ya kare ya duka za ala tukun ayman hatta ya asiya bil mu'azzin in ya gama sai kanta a jikan kuma dama har sai mai kiran sallah ya zo sai ya kalli raka a kai kafi ka kai sai raka a biyu mara ka kai ma ma yaro sai yana cikin kiyamun lai babu wuturi ma musulun kuma a cikin salatul musafiri na babu salatul laili وخالف مالكا اصيل ويونس وسعيد وابن عجيب ابن والاوزاعي وغيرهم. هذا الذي تابع امام مالك يحدث انا يمكن يبايع ركعة الفجر. تقول ما مالي يروي كيف انا يروي انه كان كان يبايع ان جمع يسري. وكل كنت في راعي. روى عن الزهري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين من الفجر ولا يولى من بايع الفجر. ثم يدعو على سكه الايمن انه كان تعطيه القدامى حتى يأتيه المؤذن حتى يكرر صلى يده ويخرج معه سيف تارده ذكر مالك مالك يا أنك أنك إجاعه كان قبل ركعتي الفجر في أليقة يتقاتلون في حديث الجماعة أن فبق جاء بعدهما فحكم العلماء أن مالكا أخطأ وأصاب غيره انتهى كلامه فبدأ مالك أنه يدعى لكي المجرم wato waɗanda suke aka fi yawa ɗin nan da al'ul da yunus da sa'ai da ibn abi zubair da auza'i da kuma malamai wanda suka ce ana wannan kwanciya ne bayan da ta'atar kajani amma mamu shi kaɗai ne ya ce ana yin wannan kwanciya ne kafin da ta'atar kajani inda ke ɗayan biyu na kwance ta gana guda biyu kai ma kuma waɗannan sulun da imam malik anan bayanin kwanciya hala abu talibin ibn ahmad حدثنا ابو الصلت عن ابي سليمان عن سحيل بن ابي ثابت عن ابيه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصدق جاء بعد ركعتي الفجر cewa ya kwanta ba da kafin fajr kada sai da Allah ya fara hadisin da marfu ibn a wannan riwaya sai fa in lam yaji alaihi shay'in in mutum bai kwanta ba wani shi kala la yake a Aisha tarwihi wa bin Umar yunkiruhu Aisha ta rawaito Abdullah bin Umar kuma yana inkarin alai da wannan abu wajibi qala sallallahu wa an ba'ana al-marwazi anna aba Abdullah qala hadith Abu Hurairah laysa bidalik laysa bidaka hadith Abu Hurairah wanda ya ga sayan abu sai kawo shi da lafazin umarni ba sahihi bane riwayar sa فاستلم أعمته يحدث به عن أبي خالد عن أبي هريرة قال عبد الواحد وحده يحدث به وقال إبراهيم بن الحارث أن أبا عبد الله سئل عن عن عن جاء بعد ركعتين فقال قال ما ما أفعله قلت تبايع أي تكاهى وإن فعله رجل فحسن أما إن كنت عايز كذا عليك فإن كان شافي كنا كيف كان